أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهاب إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أنواع مسلمي muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kuwa mai komi cikin ikonsa da kaddara wasa ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna 22 ga watan zulki da haka ne hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina tana 1444 wanda ya daidai da 11 ga watan 6 na shekara 2023 miladiya alhamdulillah ci gaba da karatu a cikin wannan littafi namu mai albarka littafi na fikihu fikihun kuma ta mazahabarmu ta imam malik bin anas allah ya kara masa yarda shi ne shahararren littafin da aka fi sani da cewa risalatu abi zaidin ilkirawani ta babban shehin malami abi zaidin ilkirawani allah ya kara masa yarda mana an ce fikihu fahimta ta addini hukumce-hukumcen shari'ar musulunci a ƙarƙashin alƙur'ani da sunar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama a bisa tafarki fahimtar shehin malami babban malami shine imam malik Allah ƙara musu yarda yau shine darasinmu na nawa na sha takwas insha Allah kuma za mu shiga sabon babi shi kuma babi na goma sha biyu a cikin wannan littafi shi mai babu jami'u bisala babin da ya tattaro dukkan wata mas'aloli da wadda aka yi sabani da wadda ba a yi sabani ba da wadda take mustahabi da wadda take makaruhi da wadda duka gabaki daya duk mas'alar sallah matsalolin sallah gabaki daya insha Allah shine wannan babi zai tattaro mana ɗaya bayan ɗaya kafin a ƙare babu maki duk wata mas'ala to wata damuwa ta tara maka akan sallah ko ta dame ka insha Allah zaka ji wannan bayani insha Allah shi yasa ya kace mishi babu jami'un fisala babi da ya tattaro dukkan matsaloli da ya kamata da gwargwado musulmi ko musulma a ce ya san su kafin ya gabatar da bautarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala na farko sai fara cewa wa aqallu ma yujzi al mar'ata min al libas fi salah ita dai sallah ba ta yiwa dole sai da sutura wajibi ne to yanzu aka fara da inda ya fi mahimmancin ɓangaren mata iyayenmu mata wata irin sutura ta fi dacewa da su su yi ibada da ita ke mafi ƙaranci kenan shi ne mafi ƙarancin abin da ya fi dacewa ga mace a wajen da ya zai ishe ta ta yi ibada sallah shi ne ce addir'u alhasifu asabiru allazi yasturu zuhuru kadamaiha shine addiru in an ce dir ya ɗauki ma'ana riga ya ɗauki a'a jallabiya ne a'a dogon hijabi ne duka zai iya ɗauka ma'ana addir sutura wadda take alhasif mai kauri asabik mai cikakken saƙa mudiba ta a shi muna da matsala wajen ɓangaren tufafin tufafi shi ne addir riga doguwa ko hijabi dogo alhasifu wanda yake mai kauri asabigu wanda yake da cikakken saƙa mana irin wannan gwado irin na da saƙa ta da ba saƙa ta yanzu ba ta kale-kale wadda yana bayyanar da tsiretin mace ko tsiretin shi kanshi namiji gaskiya akwai gyara yau wallahi muna da koyon mi kokarin gyara ibadodin mu yan uwa musulmi ita dai lahira nan tafiyar ta ake ita kuma wannan ibada fa ba ta canza zamani bai canza addinin Allah subhanahu wataala kuma yadda yake a wannan mazhaba haka yake a waccan mazhaba musamman ma kuma ya kamata mu ƙara ma lurasar da kanmu yan uwa musulmi duka gyara kayanka ne bai zama sabke maraba ba da ni da ku mai sauraro da mai karantawa da mai sauraro duka tunatar da junanmu ne kuma mazanmu da mata mu sani akwai wani abu guda ɗaya da ya mana saura yanzu musulmai to kakkai wasa ko kakki wasa yar uwa wallahi ka ɓata wannan ko ki ɓata shi ko ka rasa shi yanzu yau an aka ce mutum ya bambance tsakanin kafiri da musulmi ta ɓangare da yawa ba ka iya bambancewa domin mi a halayya da ɗabi'u duka za ka samu abin da arna yake kafin yake musulmi yana yi musulmi yana zina kafiri na zina musulmi na sata kafiri na sata musulmi na shan giya kafiri na shan giya musulmi na cata kale-kale kafiri ma yana yi musulmi na yaudara kafiri na yaudara musulmi na ha'inci kafiri na ha'inci to wai ta ina ne za wai shi ina ne musulunci ta me za a bambance kawai yanzu abin da ya saura guda da ake bambance tsakanin musulmi da kafiri shine sallah kuma shi ne abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke ta al'ahadin lazi bainana wa bainahum as-salat alƙawalin da yake tsakaninmu da su ko kuma bambancin da yake tsakanin kafirci da musulunci ko shirka da musulunci shine sallah kawai anan ne zaka bambance da kaga mutum yana sallah da tuto wannan musulmi amma ta bangaren halayya ta bangaren ɗabi'u in bangaren maja-maja ne da majagula da bangaren kasuwancin duka da wuya ka bambance zace wannan musulmi ne waɗanda don unwar musulmi ya kirma maka wata matsala wadda ya zubulla a sai ka ce magara wani arna ma'ana a takaice yan uwa musulmi mudiba duk al'amuran da ya kamata a ce a bambanta musulmi da arni diyo mun cakuda an cuɗanya kawai me yake bambanta musalla kenan a rama wannan sallah ita ce ta yi mana saura to wannan sallar tana da wani muhimmanci wallahi ya kamata dan uwana yar uwata kan yi sakaki ya kamata mu rike ta mu gyara babban falalar da take da shi tana da wani bonus wani alfarma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu cewa awwal ma yuhasibu bihil abdu yawmul qiyamah as-salah idan an je tashin alkiyama ji an ji alkiyama farkon hisabi da za a fara ma bawa sallah ita ce za a fara bincika kamar ka zo bakin boda bakin iyaka da kayayyakinka kuma kayan da kasan ba za a bari ba duwan yana na yana jira ka san abubuwan da ba su su za ka fara koya ko to kuma su kuma su suke so su tsara tunowa to farkon abin da za a fara bincikar bawa da shi gobe kiyama ita ce sallah manzala ce to wannan sallah tana da wani alhurma wani bonus a gare mu idan aka ɗauko sallah aka bincika ta aka same ka bawa ne na ƙware da ka tsaya ka ba sallah mahimmanci baiwar Allah ce ta ƙware kin tsaya kin ba sallah mahimmanci kin sallace ta kamar yanda sahabi Abdullahi bin Abbas ya faɗa ki ce aqimus sala wa atuz zakat ce duk inda kun ci Allah subhanahu wataala ya ambata sallah ce wa aqimus sala ko tsaye da sallah akwai bambanci tsakanin iqamus sala tsaye da sallah da yin sallah yace in an ce tsaye da sallah to sallar da aka tsaye da ta shine sai ta ciko dukkan rukunai da ladubba da sharɗanta da khushu kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala da to wannan ita ce ake ma iqamus salah wani mai tsaye da sallah ne akwai mai yin sallah akwai mai tsaye da sallah to karza ka shiga cikin masu yin sallah cikin masu tsaye da sallah domin duk inda Allah zai ambace ta ce allazina yuqimuna salah masu tsaye da sallah in hadisi ne ma ka shiga mutum da Allah shi wa iqamus salah da tsaye da sallah sahabin da ya fi kowa sanin fassarar alkur'ani sai bayyana ƙarƙashin aya mai allah ke yi shine da akamman adam ka san ƙabli da ba'adi na sallah ciki da wajenta me yake bata ta me sharuɗanta me yake cika ta me dace in yi to ya kamata mu yi sai mu nemi waɗannan sani akan sallah me yasa ya muhimmanci nace farko abin da idan manzon Allah ce idan sallah aka bincika ta zo daidai to saboda haka sauran kayan masu a ce lise fase ce ku tattara tattara ko bari warshe wuce lafi lise fase za a yi maka da an bincika sallah alhamdulillah ladabi nutsuwa adda komi na sallah ya zo cikakken rukudi cikakken nutsuwa cikakken niyya ba da mahimmanci akan sallar ba kana yin sallah ne ba a lashe maku ba kana yin sallah ne ta data me ka ba ba kana yin sallah ne ba a dan muna tare a majalisar mu ƴan uwana da abokai kwata so a yi sallah ni ma bari in je in a'a ta dame ka ita ita take kwana ita take tashi ana cikin barci kana cikin barci mai daɗi da mulada ya ce as-salatu khairu minan nawm ka tashi saboda haka aka bincika wannan nutsuwa ko taka ko take yar uwa to sallar sai ka samu alhurma sai a ce ni sai sai a rufe ba mamaki kaga kan inda a ce za a bincika in an fusa wajen bangaren sallah ta zo to za a same ka ta wani bangaren kurakurai domin manzo Allah ce kullukum khata'un wa khairul khata'ina tawwabun dan adam bai iya kuciya gaba daya to amma albarkacin sallah dama abin da kake tsoro ka aje a tsokolo can to an gama sallah to ka aje can ka aje wajen wancan bahun ba haka ke ba to albarkacin sallah kawai sai a rufe ya ce to shikenan je sai ba sai kowar shi wuce to ashe kun ga saboda wannan karaba sa ma kamata mu tsaya mu ba da sallah manzo Allah ce kuma da an bincika sallah aka kawai irin sallah kawai alaje ma fuce wanda kai kanka ma in sai sai ake ba za ka saya ba to saboda sai a ce to mutumin da sallah ma tukun wadda ta yi sauran mai saukin bai tsaya ya cika ta ba to ina sauran aiki sai a ce ku tattara shi da kayan shi ku yi jahannama da shi wadda yaro da Allah kare ashe saboda haka dan uwana yar uwata mu dage mu kula da sallah yana yana da muhimmanci gyara duka waɗannan zama da muke abubuwa ne da mun san su kara tunatar da junan mu ne muke mu gyara ibadan mu lallahiran nan tabiya zan yi kuma muna kokarin mu samu aljannan nan to dole sai mun gyara waɗannan abuwa ba a yi ibada da jahilci Allah ke muke mu to sabar hakke nan kun ga wannan babi ne mai muhimmanci ya zan mu gyara ibadan mu ni namiji ya zan gyara ke baiwar Allah ta mace ya zan gyara to mu sani sallan nan da Allah subhanahu wataala ya farlanta mana ita ba a ce mu zo mu yi ta ashwa'iyar ba kawai eh kamar aitin nasu kamar yadda muka gamu da mutan a'a tana da ka'ida shi sun ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar da ku gane na sallah kenan dole sai sallar ta yi daidai da ta karantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah nan ya karantar da mu ya ake yin sallah musamman da farko sutura bangaren sutura shine yar uwa musulmi dole ya kasance tufafinki da zaki sallah da shi ya kasance tufafi ne mai kauri ba irin shale-shale ba transfara musamman ma kuma yanzu wannan tufafin zamani wannan leshe wanda za a yi shi kuma hadda uli-uli ma don shekantaka don tsara kuma haka mace za ta saka da ƙuli-ƙulin ki zo gaban Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma a'a washi nan yadi ne ko tufafi ne carara da ka duka ko kin duka ko ka shiga haske ana ga duk abin da yake shikinka ana ga shikinki ana ga surarki to ki sani yar uwa ki gyara daga yau kai ma dan uwa mai saka tufafi wanda bai da transparent kai ma gyara dukan mazanmu da mata ana son tufafi wanda yake mai kauri wanda baya bayyanar da tsirecin mutum wannan shi ake tsaya gaban ubangiji kuma in ka gyara kanka ka gyara ma malam bahaushe yana cewa duk wanda ya ji daɗin inuwa bai kai ga makoshi ba saboda haka mu gyara in ma tufafi na musamman na ibada zan mu ajiye wanda da musamman in ka zo ibada ka ɗauka in zaki sallah ki ɗauki wannan tufafi na ibada shi ya fiye miki amma ba da kowane tufafi ne ba gaskiya a yanzu nan ake ibada da su musamman bangaren mace kun ga shine siffa ce aka sabata alhasifu alsabiku mai kauri mai cikakken saƙa allazi yasturu zuhura kadamai ha wanda kuma zai rufe har bayan diga-diganta shi ma nan full stop nan ma shi ma magana ce musamman ga 'ya'ya mata duk macen da ta yi sallah diga-diganta a washe to ta sani 'yar uwa kin ɓata sallar ki baki da sallah zan sake maimaita iyayenmu mata ku shi wanda kuke gida da ku mazajen ku faɗa ma iyalanku duk wanda matar da ta yi sallah kafar ta awashe to ba ta da sallah domin wal mar'atu kulluha auratun ma ajal wajhi wal kaffai mace dukkanta al'aura ce kawai abinda musulunci ya halatta mata da bari tafukan hannaye da fuska su ne ba al'aura ba saboda haka idan mace ta yi sallah ta bar kafafuwanta a waje to ta gyara sallah ta sake sallah shine kawai abinda malamai suka ce kenan kun ga anan yana da muhimmanci yar uwata idan ke tashi sallah ki yi kokari ki nemi safa sosai ci ko kuma ki nemi zanen ke wanda zaki sake shi haccen ƙasa wanda ko duka kika yi ba zai bar hudo miki kafafuwanki ba dan in bar ko da cikin kafafuwanki a bayi a waje to kin bar al'aura kafa al'aura ce kuma kin salla kin bar al'aura ki a waje ko kai salla ka bar al'aura ya mutumin da ya salla ya bar al'aura babu salla sai ya sake salla kuma shi ya ce allazi yasturu zuhura qadamaiha wannan kuma shine fiqhu na malikiya kenan inda kana ce ahlus sunna suka ce kaza ka ji a malikiyar tamu zuhuri kadamaiha sai kin rufe bayan kafafuwanki idan ba haka ba kaga yanzu matar da za ta yi sallah zane bakin daidan kwabri musamman iyayen mata na karkara wa iya zubin ba Allah ka gyara mana Allah ka shirya mana wa huwa alqamis to kun ya mana ribas baya an ce addirqu alhasib in baka gane me ake dirqu ba yanzu ya ƙara fassara mace wa huwa alqamis shi ne ake nufin riga dogon riga mai kauri mai cikakke saƙa walhimar alhasi bayan haka bayan kin ɗora wannan riga doguwa mai kabri sa'annan kuma sai ki ɗauko hijabi shine himar mana abinda za a ɗora a rufe kai har wuya ga baki ɗaya shine himar hijabi bayan wacce dogon rigar sai ki ɗora hijabi alhasifu shi ma mai kabri wannan shi ne sharaɗin yin sallah 'yar uwata musulma kuma gyara kayanka bai zama sabke maraba in kika yi ke gyara kanki ne kika gyara ma in kuma kika ce alashe mafu kai da allah 'yan tsananin addini ne oho za ki je kuma lokacin da za ki nemi ribas ki dawo citrotar le medecin april amor faikul rabbi laula a hartani ila ajalin musamma fa a saddaka wa a kun mina salihin sai Allah ce mi walan yi akhirar lahu nafsan izaja a jalfa gyara kake irin ta kafare da suka ce wai me sanya Allah da Allah sabko musu da azaba ta a'a maimakon su ce Allah subhanahu wataala in har abin da Muhammad yake faɗa gaskiya ne ce Allah ka shirya mu sai suka ce wa Allah in abin da Muhammad yake faɗa gaskiya ne Allah ka halaka mu to ban Allah ka kuma irin da su suka doka sakare kuna fahimtar abin da kafirai suka faɗa wai maimakon su ce ya Allah idan abin da Muhammadu ya zo inna in gaskiya ne Allah ka shirye mu wai su kuma don tsabar girma da ƙarsa Allah in abinda Muhammadu ya faɗa in gaskiya ne hallaka mu to in aka hallaka wa bata riba ka ci ina ba ta fahimta kenan mu yi kokari yar uwa kake ce bari sai an je waye je gano a'a gyara in kin je ta in ta yi daidai alhamdulillah kin ga kin ci riba kuma da ikhlasi amma kake dinga sallah alajima ko asara ce kike ma kanki wa ma ala rasulil balak malam ba wuce na ce wata malam ba ta fice amin shi dai ya karanta ya faɗa a tana fice amin shi dai malam ya isar kuma ya samu lada kuma an saurara kai kuma kai da ka saurara ko ke zai saurara ke ki aikatawa to kuma kina da hukuncin ki in kuma ka aikata kana da sakamako Allah ke nufi mu kenan saboda haka na farko iyayen mata da mu mazajen idan iyalan kula da wajen sallar iyalan mu domin Allah ce ku ahalikum wa ku anfusakum wa ahalikum nara kai kana ketar ta gyara sallaka amma ka kyale ta gida to baka sani ba ba za ka kubuta ba dan an ce ka gyara mata kenan ka tsaya ka lura ka ga ya matarka take salla wani irin tufafi take sanyawa yaya kayan sallar yaya sallar take kai ka kokarin ka gyara mata kenan a gudu tare a tashi tare a gudu tare a tsira tare Allah taimake mu wa ya ji zuɗin rajulu fi salati haka kuma shi ma namiji abinda yake isarsa a wajen sallah saugun wa'id tufafi ɗaya in ya samu doguwar riga mai kauri ya ishe shi ta isa shi ba irin na mace bane lace sai ya ɗora hijabi a sama ba tufafi ɗaya ya ishe shi amma kuma shi in ma ya kasance mai kauri har maza sharaɗin nan don kaka zo da shale-shale wanda ana ganin al'aurarka ko kuma a'a ba wanda ake ganin al'aurarka ne ba amma mi yana siffar da al'aurarka ka sa matsatsin kaya musamman yanzu matasan da suke ganin kaya dauri wani wando ne wanda wai sai an sa mishi leda kafin a sani kafin a hula jiwa iya zubulla da Allah ka diba asarar kuɗi ga wahala ha shi ɗan ko kuma a haka shi bai gani wannan wahala sa shi sa wanda shi kan nemi leda a sa na ɗaya ga zunubi ga tsada ga asara ga wahala kan shi nan mugun bawa Allah ka shirya da mu to saboda haka ka sa wando ya matse ko ina ana ganin taɓaɓarinka tuf gabanka tuf saboda haka wannan ba tafafi bane ba ya saba shari'a kai ko a ka'idar karantarwa ta mu ta illakon shi ma kan kaga daddada wannan kundin lalacin nan constitution amma kaga ya hana mushe zo gaban yaro ko dalibai da wannan tsatso ya daure tsatso ya zo a gaba gaban shi tip baya tip an hana ko mushe ta kace teni da san a correct ko to baratana a ibada ka zo a matsayi kaya kuma ka tsaya a gaban ubangijinka ana tsara ta kake ma mahallicinka fito na fito da shi to mu gyara kenan mu ma maza ana son tufafi gauri sa'annan kuma ana son tufafi wanda yake a buɗe ba mai tsatsi ba banda shararan ko da ala misali zaka sa tufafi duka komi kwarf ɗinka ya fita da ita to wannan ya saba shari'a barakana ɗaya mace ita wannan haramun haramun haramun ila yau mai kyama wannan sunata zaniya zaniya wa iyazu billah to sai hukunci na gaba wala yughaddi anfahu aw wajhahu bis sala da namiji da mace ba a rufe hanci ba a rufe fuska a cikin sallah ba a rufe hanci ba a rufe fuska a sallah kun ga masu sa babet musamman tun da corona inda ta zo ta mana mana masifa da bala'i daga mutum ya zo sallah da babet ba a yin sallah da babet ko rawani gare mutum yana da rawani in ya zo bai rufe hancinsa a a sabkewa ake kuma hadisi ne ba ɗaya ba ma ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani bawan Allah yana sallah ya rufe hancinsa yace amil lifam an wajhik manzo Allah ya ce mishi fitire sunatu lifam wannan abin da ake rufe hanci da fuska ci ba an sallah da shi lokacin corona wata darura ce sallar aka hana mu a jami'i to baranta na sa ko wannan babet shi wannan larura ce to yanzu ta fice in kai baka da larura ina ba ta an fahimta kenan saboda haka in za mu yi sallah da babet in ka cire kayanka ka ajiye in ka gama sallah kuma ɗauki kayanka saka amma ba a sallah a rufe hanci kaga anan hatta mazhab maliki a yin muwafaka wala yughaddi anfahu aw wajhahu namiji baya rufe hancinsa ko fuskarsa haka ma mace ita ma an tana sallah to ba a so ta sa niqab ta fice ta rufe fuskar ko babet ita ma aw ya dummu siyabahu ko kuma a'a mutum yana yin sallah yazo ya matse ya rike sallar ya rike tufafin sai kaɗe tab ala misali mutum haka ya kakka maka ya tattara duka tattara ba a yi ina ba ta hankali kamar mutum yana tattara kayan shi ya tattara kayan ya rike sallah haka a'a ba a yi shi ne duk musiyam ba a tattarawa a wuyar fita sha'arahu ko kuma mutum ya ɗaure gashinsa irin musamman da ake mata suke a tuti maza namiji yana da gashi daure gashi shi ba a shi ba saboda haka shi kun ga sallar nan da yawa muna yin ta ne kawai ga tana alaje ma ba mu san ka'idar ta ba kuma matsalar kuma ba mu tsaya mu dan gyara ko da ba mu dauki littattafai muka je gaban malam ba to irin wadannan darasi da muke alhamdulillah dan samun dama mu tunatar da junanmu haka haka sai mu samu mu gyara awa ɗaya ka ka samu lada ga ladan sallah ga kaza kaza kuma mun tunatar da junanmu kaga duka duk kokari ne to duk waɗannan yana da cikin abubuwan da bai kamata ba a sallah mutum yi to mala ya ce wa kullu sahawin fi salati bi ziyadatin falyasjud lahu sajadatayn ba'da salati yanzu mun ji wancan hukunci to yanzu kuma ga har yanzu cikin hukuncin sallah muke to ga wani sabon hukunci aka ce dukkan wata rabkannuwa a cikin sallah malam Muhammadu dukkan wata rabkannuwa a cikin sallah bi ziyadatin ta ƙari ce falyasjud lahu sajadatayn ba'da salam kai mata sujada guda biyu bayan sallama saboda haka da namiji da mace yar uwata da take gida da kai da kake cikin masallaci idan muna cikin sallah sai rabkanuwa ta kama mu domin dan adam mai mantuwa ne ga shargalta wani lokaci ɗaya da kake kokari mugun bawa da yana zagayawa domin wanzu Allah ce idan aka kira sallah aka kira sallah zai tsala da gudu sai ya tafi inda ba a jin kiran sallah ana gama kuma zai dawo kaka ce ya gudu bai da takaici mara zuciya ne kuma kaka ce wai ana can ana shedana a can ana ta kira can yake a kai can na inda kake na inda masallaci makaranta a nan yake aikin alheri kawai shi da a rayuwar shi ya zai bata dan adam ya zai bata mashi al'amura saboda haka kana cikin sallah ko kina sallah sai shi ya sanya miki rakkanuwa to rakkanuwan nan da kai in dai ƙari ne kun gane formula ce za aka ba mu kawai rike duk wani ƙari da zaka yi a sallah duk abin da zaka ƙara a sallah in ka gama wannan rakkanuwar sujada bayan sallama zaka yi mata sujada guda biyu shikenan ka gyara sallar ka kuma sallar da aka yi mata sujada ta rakkanuwa ta fi lada fiye da sallar da ka yara alal misali mutum kana cikin sallah sai shaidan ya sa ka rafkan ruwa sai ka rikici in kokari gyara wannan sallar in ka gyara ta kuma da ba ka yi sujadar rafkan ruwa ta kula da amma da mutum da zai salamci assalamu alaikum kuma sai sake allahu akbar sake sallah to kayi amma kayi asara kuma shaidan ya ci nasara a kanka shi sanya a musulunci abin da ke su shi sanya domin Allah subhanahu wataala ya taimake mu mu dargaza hanci shedan ma'ana kamar ka mishi kuto ne ka fasa mishi hanci yana jini ya sa ka kaɓata domin a maka dariya kashi kunya su sai Allah ce a'a tashi gyara wannan da yi sa ka bata ita ake so ka gyara shi ne amfanin sujadar kablar sujadar baki to da yawa wanda bai sani ba sai ce sai sake sallah to Allahu akbar sai sake sallah a'a kakka sake wannan in ita ake so ka gyara kenan ya zaka gyara ta to sai muna karatu sallar da aka gyara da shedan ya bata maka ka gyara ta ta fi lada akan sallar da ka sake sabuwa kuma sa'an nan na biyu ka bakanta ma shedan rai shi dan bakin ciki dama yayi daidai ya bata maka dan ka a karba to yanzu ka gyara ta kuma an karba kamar mutum ne ya maka dariya kamar ta yara sai ka mishi kwalele oho to haka ne ka mishi kwalele ya bata kuma an karba shi da yana shirin don bakin ciki to shi yasa haka ake so ina fata fahimta to shine aka ba mu barin dukkan mu da mazan mu da mata ba bambanci a masallaci kike a waje a gida kike a masallaci kake a gida kake in shaydan ya sanya kai rafkanuwa ka ƙara wani abu a cikin sallah duk abin da yake ƙari ne kana fahimta idan ka gama sallah kawai faɗi ki yi sujada guda biyu faɗi ka yi sujada guda biyu sallah ka tayi shikenan ka gyara ta komai an karba shine wa kullu sahawu fi salati bi ziyadati falyasjud lahu sajdatayn ba'da salami dukkan wata raukanuwa da mutum zai inda ya kari ne a sallah to da ka gama ai mata sujada guda biyu ka kari ya tashahhadu lahumu wannan sujada guda biyu zaka musu tahiya wa yusallimu minhuma haka salamci annasin hadisi ko ka mata tahiya ko ba ta mata tayi a mazhabin malikiya suka ce a'a zaka sake tahiya sabani ne da bai cutarwa yana fata an fahimta amma abin da ya fi ma kakai mata tahiyar kawai da kayi sujada Allahu akbar kana gama sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kawai sai ka fadi kai sujada Allahu akbar kai tasbihin ka anutse ka sake dagowa Allahu akbar kai addu'a ka rabbi ghfirli warhamni wahdini Allahu akbar ka sake koma da ka dawo ka zauna Allahu akbar sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sallah ta yi kuma ta samu lada ta fi karbuwa fiye da sabuwar da zaka sake wa kullu sa'awi bi naqasin falyasjud lahu qabla salami in kuma yanzu sujadar da kai rakkanuwa da kai ragi ne kai rakkanuwa a cikin sallah ka rage wani abu ba ƙari bane ba ita kuma falyasjud lahu qabla salami ita kuma sujada qabli zakai yar uwa ke ma sujada qabli shikenan karatun na maza da mata ne ba da ke da ke gida da mu da muke masallaci duk ne duk inda kika yi ƙari ba a dizaki in kika yi ragi ƙabli zaki shi kenan an ƙari an baka formin kawai ya rage na to wannan abu da na yi ƙari ne ne a sallah ya ƙari ne to yi mishi ba'adi wannan abin da na yi ragi ne ya ragi ne yi mishi ƙabli shi kenan an ƙari an dunkule rakon waka ko abu ne sannan ne ko ba ka ba to shi ne sau iza tamma tashahuduhu idan mutun ya gama tahiya to shi kuma zai kauna mai ya ake yin kabli yace iza tamma tashahuduhu shine ka gama sallarka kai tahiya ta karshe kawai sallame cewa zakai kawai shikenan maimakon ka salamce kawai kuma sai sake koma ita kuma Allahu akbar kai sujada kai tasbih kai tasbih Allahu akbar ka dago kai addu'a Allahu akbar ka koma kai tasbihi sai ka ka sake zama ka wa yusallim sai ka salamce shikenan ita kuma baki kai kabli ita kabli kafin ka salamce sai kai ita kuma ba'di sai bayan ka salamce kake ko shine bambancin su wakila la yu'idu tashhuda to kun ga a mazhaban malikin ma kace kai malamai suka ce wajen kaunin malamai suka ce ba ba sai ka sake tahiya ba a shi kun ga anan ma kuma an yi itifaki da mazhabar nassi na sunna da kuma na malikiya ina ba ta fahimta wa man naqasa wa zada sajada qabla salami to yanzu shikenan an fada mana formula in kari ko an fada mana formula in ragi to yanzu ai rabkanuwa iri-iri ce to yanzu ta yi a maimatan ka yi rabkanuwa ƙari kuma a maimatan kuma bayan kana kayi kwanci ne kuma ka yi ragi ka yi ragi ka yi ƙari duka aka samu abu alafuwa guda biyu ga ƙari ga ragi to yanzu ya za a yi za ka ce wa man na ƙasa wa zada sajada ƙabla salami duk wanda ya ragi kuma ya yi ƙari to ƙabli zai shi kenan an biya a rike farumin uku ne kawai ƙari mi za a yi ba'adi ragi mi za a yi ƙabli in na yi ƙari na yi ragi mi zan yi ƙabli shi kenan yanzu sai mu nemi mai rafkanuwa duk rafkanuwa abin da ya rikita maka tsaye wa man nasiya an yasjud ba'da salami fal yasjud mata zakarahu yanzu mutumin da ya manta bai sujara ba'di ba ba'di ta kama ka ba'di ta kama ki sai kika manta baki ba falle su jirma ta zakarar to kai su yadda ce ta ɗin lokacin da ka tuna wa in da zalika ko da abin yayi tsawo mukaddara yanzu jiya sallar da kai ashe ba ba ta kama ka kuma ka san ba ta kama ka sai baka tuna ba sai yanzu ka tuna yanzu ka kana zaune nan kana da alwala kawai sai ka kalli gabas kawai sai kai Allahu akbar sai kai sujada kai tasbihi kawai ka sallamce shikenan ka gyara sallar ka tashi ku ji baɗi to da Allah ku yi wa sauƙi na musulunci da Allah ne ya yi wahalar ana abu baka manta shi ta yi sha aka ce to yanzu kai kawai yanzu kana tana kana zaune kawai sai ka tashi kai wa in kana qabla salami sajada in kana qariban in kuma abulce ta kama ka in kana qariban in a guri kusa ne sajada in kana qariban to ka sujada jata in a guri kusa kake wa in baquda idan kuma abin har yayi nisa ibtada salatu to ka sake sallah illa an yakuna zalika min naqasi shay'in habibi sai fa idan wannan abin da ya sanya ka kai sujadar rabkan wannan wani abu ne dan kankare kamar me yace ka surati ma al-ummul qur'an kamar sura ce kamanta tare da al-qur'ani al-qur'ani ma'ana karatun sura ne kamanta shine dalilin da ya sanya zaka yi sujadar a wata kabira ta yi a ko kuma kabarori guda biyu da za ka yi rukui sai ka manta kawai ka yi rukui baka ce allahu akubar ba ko kuma da za ka taso daga sujada ka yi tsaye sai ka manta baka ce allahu akubar kawai sai ka miye kaka banta kabara biyu ina ba ta banta amma banda kabara harama ba ba kabara harama ba ita wannan uwa ce wannan uga ce wannan uga ce kuna fahimta au ta kabila ce ko kabarori guda biyu au ta shahudai ko kuma mutum ya manta tahiya guda biyu karatun tahiyar duka waɗannan masu sauƙi ne wa bihi zalika da makamantan wannan fala shay'a alaihi babu komai a gare ka shi kenan an yafe maka sallah ta yi sallah ta yi an yabe a shi kunga da yawa wasa labashi di sarbo ne ake mana ana mana wasa addinin musulunci addini ne na tsanani addini ne gaza to da allah mai tsananin ana gani ba kuskure ne kai amma ka ce an sauwaƙe maka shi don irin waɗannan ba sai ka yi komi kawai shi ke na sallah ta yi kawai a kirda duka ba yanzu gyara ta gaba wala yajju sujudu sahawi li naqsi raka'atin wala sajadati to waɗannan su ne hukumce-hukumcen rabkannuwa a sallah mai rabkannuwa to bai huce waɗannan abubuwa in ma ƙari in ma ragi in ma ƙari da ragi a lafuwa to duka gashi an baka damar to sa'an nan kuma ita ba'adin in ka manta baka yi ta ba a kowane lokaci ko a masallaci kai sallar kai kadai ba da ta kama ka kawai kai sallar ka wuce wani kana usul ya kama ka sai da bayan ka je ka gama shagalin ka ka dawo gida za ka kwanta kawai sai ka tana kai ashe da sallar da ne ba da ta kama ni a lokacin kawai kai rana kai sallar in kana kai sojance ta yake na tayi in kuma ba da ce in kabili ce in kana kusa da anan take kawai ita ko ba ka sallamci kawai zai ita ‘yan kuma wasu abubuwan da ya sanya ka yin ba'adin abubuwa ne ba sauƙi wanda ba su kai farali ba to shi ma an yafe maka shi ke nan kawai aje yanzu ka kori gaba to hukun ga wasu shi ne wannan karantar da mu ibada kuma ka kaka wannan dole muna bukatar su in har muna son sallar mu ta karɓi ta samu gyaruwa to sai aka ce wala jizo sujudu sahuli na kasar raka'ati wala da tuto amma ku saurara aka ce sujadar rabkanuwa ba ta ɗauke ma mutum raka'a idan mutum ya yi rafkanuwar raka'a ko ya kai rafkanuwar sujada ko ya kai rafkanuwar ruku'i to sujada kabli ko ba ba ta ɗaukewa kuma abin ya fi ƙarfinsu mutum ya manta bai yi ruku'i ba to ba a mashi ba ni ba a mashi ba aji kamanta ba ka yi sujada ba ko da guda ɗaya to ba a mata kabli ba a mata ba aji kina ji yar uwa a jajjiga gida ko ko mutum ya manta bai karanta fatiya ba kika manta bai karanta fatiya ba to ba a mata kabli ba a mata ba'adi domin su waɗannan sun fi karfin kabli da ba'adi in aka dora mata kabla da ba da karya ta zasu su farali ne su kawai da ake yi dole sai an zo da su kana cikin sallah ya kamanta baka yi rukuyi ba ko kamanta sujada ko kamanta fatiha ina ba ta fahimta da kai da kake masallaci ke da ke gida mi zaka yi yanzu wannan sallar zare ta zaki raka'an nan wanda kika manto da sai ka zare ta sai ka kawo wata ƙara a sama shikenan a sallar azhar ne sai ka manta a raka'a guda da kai ashe baka yi sujada guda ba ko ka manta baka yi rukuyi ba ko ka manta ba kai karatun fatiha ba to wannan raka kwata-kwata har ka je kai su zaka dago to wannan raka kwata-kwata babu ita to ba gama sallah ba to ya zaka yi yanzu kin da ka ga sallah zuwa raka hudu ce ko to sai ka karo ta biyar in ka karo ta biyar kenan yanzu kamar ka zare waccan ka kara yanzu mi zaka yi kai kai sujada rakanuwa kenan ka gama sallah an kenan sallah ta yi da kai da gauje da ke da ke gida ma duk hukuncin haka ne amma ba a musu wannan su yada su waɗannan ba musu kamar ba musu bayi wa alaikun salam ba a nisa kai gaba da shi gina wajen eh kana cikin masallaci yanzu kana cikin masallaci ne ai ba kabilice ta kama ka ai ta kabli kafin ka sallama ne ko to haka sallamce ka koma gefe guda kana zaune na kana askar ɗinka subhanallah subhanallah alhamdulillah kana dai askar ɗinka can baka tashi ka fita ba sai ka tuna ina ba ta fahimta to amma kuma ita na ce kabla salamu ce zakai to yanzu haka salamce to yanzu mai ta bada salam shikenan shi na kace kariba ne kun fahimci tambayar sa ko mun ce in muna darasin nan yana da muhimmanci tambayar wani lokaci tana fitar da darasi ga an gaga wani sharhin zai ga gagar fitarwa ma sosai amma aka tambayar sai ga fitar kenan akwai tambaya a tsaye da ayi tambayar ina fata mu fita kenan duka mu dan mu gyara kayan mu ne Allah ka ba mu ikon gyara dan sallah mu ta gyara duka baki da mu dinga bin littafin a hankali wala litarkil qira'ati bis salati kullaha ko kuma mutun ya manta karatu gabaki daya a sallah to ba a duk ko kabli ba ta dauke mashi kwakwaso da yawa ke dai ita ba adada kabli tana da limit to kun buce limit inta aw fi rak'atayn minha ko kuma mutun ya manta karatu a raka'a biyu na cikin ta duka wanda ba su dauke kabli da ba ba su daukewa wa kazalika fi tarkil qira'ati fi rak'ati subhi haka nan ma idan mutun ya bar karatu a cikin sallah a raka'a a sallah asuba waqtulifa fi sahwi an qira'ati fi rak'atin min ghairiha to anan amma malamai sun yi sabani fi sahwi game da rabkanwa an qira'ati fi rak'ati game da karatu a cikin raka'a min ghairiha wanda ba sallar asbab ba kamar raka'a ta uku a cikin sallah mai raka'a hudu to a nan ne malamai sun yi sabani an samu kauli daban-daban faƙila ya ji tsofi sujud sawu a nan wasu malamai suka ce to a nan sujudar sawu tana isa kabla salami kai kai kabli waƙila yulghiha wa ya ati bi rak'ati wasu malamai suka ce kai jama'a ta bayan da za a yi ya shefar da ita kamar kinan da na sufurta muku wancan a raka sallah mai raka hudu sai karo ta biyar kamar yanzu kenan ka shefar da waccan ka kara amma kai a zahiri biyar kai ina ba ta fahimta amma ni a aikace hudu ne domin waccan ka shefar da ita wannan kamar wannan aikin da kai ba biyar inda kai to shine kuma sai kai sujada rakuna sallah ka yi mata makanikan ki kenan sallah ta gyaru shi ne ce wakila yulghiha wani malamai suka ce a shefar da ita zai yi wa ya ati bi raka'atin kawai sai ka zo da raka'a sabuwa shikenan kenan a sallah mai raka'a hudu kai biyar a sallah mai raka'a uku sai ta zama hudu a zahiri hudu ce amma kuma a aikace ukunta ce tana nan ita waccan ka shefar da ita ne saboda mi an karya mata wani kashin baya ba ta karbuwa wakila ya sujudu kabla salami wasu malamai suka ce a'a kawai sujudar kabla zaka yi shikenan ta isa maka wala ya ati bi raka'atin ba za ba sai ka zo da raka'a ba wa idu salata ikhtiyatiyan wasu suka ce a'a zai sake sallah bisa ga kewayo halin anka sake sallah kawai shi yake maimakon ka zauna kana tare da di sake sallah wa haza ahsanu zalika wannan shine yafi kyau insha Allah ta'ala idan Allah ya so haka malama la ce ka jefar ka sake sallar shi ne yafi kaga su shi kuma anan ma sai mu ce yayi amfani da hadisi manzon Allah da yake cewa da ma yuribuka ila ma la yuribuka ka bar abin da kake kokoto zuwa ga abin da kake kokoto ma'ana tana da an kai koli wannan ya ce kaza na ce malaci inda ka ka sake sallar da shi yafi tunda dai har an riga haka ya faru wallahu alam Allah shine mafi sani to ga wata kaba wa ma lokaci yayi to insha Allah sai mu kwara ana kai da kalam dan kadan mai amfani a ɗaya da gwarwa ba tashin hankali ne in dai da ram da lafiya insha Allah zamu ci gaba da karanta a ɗaya da gwarwa har Allah kai mu sai mu kwana anan ta ma wata gaba ce wa man saha an takbirati aw an sami Allah shi ma wani hukunci ne ta akan sallar saka wasu abubuwa ne wanda yau da gobe za su iya samun ka za su iya samun ki ta ma ka gada mutum ka karanta to shikenan eh hadisi ake sallah to to wa man saha an takbiratin wanda yi wanda yi rabkanuwa game da takbiratin game da kabbara aw an sami Allahu liman hamida ko ya rabkanuwa game da fadar fadar sami Allahu liman hamida marratan so daya awul kunutu ko kuma karatun alkunutu ga yan mazhaban malikiya da suke karanta alkunutu a sallah asuba wanda mun ce kun ga ai wanda mun bayani da ya dalilin hadisin da zikar da ifan hadisai ne ba su da rauni shi sanya ko ga ahlus sunna ba sa karanta saboda haka dan ba su inganta ba to mukaddara kai kana daga cikin waɗanda kana yin alkunutu a sallah asuba wala sujuda alai to duka waɗannan ba sujada akan ka kun fahimci wannan hukuncin kana sallah sai ka manta kabbara guda daya kawai ka zo rukuyi mai wanka ce Allah akbar sai ka manta kawai sai ka yi rukuyi ka dago da rukuyi sami Allah liman Allahu rabbana wa lakal hamd a sallah shi kare har ka gama sallah to bai bace maka komai sallah ta yi a ko kuma kana cikin sallah sai ka mai rukuyi kai rukuyi Allahu akbar wajen dagowa kawai sai ka manta baka ce sami Allahu liman hamida ba kawai sai ka miƙe ka ce rabbana wa lakal hamd amma so daya har ka gama sallah ba sai ka ba bari ba kami sallah ta yi inda ɗaya ne shi da kayan da marratan wa'ida awul kunutu gocin mai yin alkunutu a sallah asuba sai manta bai ba shi ma ba komi wala su juda alaisu ba a musu rafkanuwa ba a kamli ba ba a ji an ji wannan hukunci to ga na gaba wa manin sarrafa minas salati sun mazakara annahu baqiya alai shay'un minha falyarji in kana bi qurbi zalika wa yukabbir takbiratan yuhrimu biha thumma yusalli ma baqiya alayhi wa in taba'ada zalika aw kharaja min al-masjid ibtada salatahu wa kazalika man nasiya salam to ga wani hukunci shi ma ku tsaka saurare shi da kyau wa man sarrafa min as-salati mutumin da ya salamce daga sallah summa zakara annahu baqiya alayhi shawun bayan ka salamce to sai ka tuna ashe akwai sura sallah bata cika ba haka salamce kawai sai kuma daga baka kana zaune kana ta askar kana ta sabi sai ka tuna ashe sallar bata cika ba akwai saura to ya zakai falyar shi in kana bi qurbi zalika to shi na kace ka dawo cikin sallar in ka kasance a kusa kake da mun kana zaune a kusa kawai ka dan ja bayan kana askarin ka sai ka tuna ashe sallah bata cika ba to dawo fa yukabbir takbiratan yuhuru biha sai ka dawo ka tashi sai ka mike sai ka yi kabbara kabbara ta harama sun mai sallima baƙiya sai ka sallaci abin da ya maka saura ashe raka hudu ce zaka yi sai ka yi uku a sallah ta mai raka uku sai ka manta sai kai biye ka salamci bayan ka kuma ka zauna kawai sai fitina shi to raka uku ne sai kuma sallar isha ce kuna fahimta to shine kana zamne kawai sai ka tashi sai kai kabar haram Allahu akbar sai ka ciko wannan raka'a guda daya wa in taba'a da zalika idan kuma abin har yayi nisa har ka fita au kharaja min al-masjid ko mana ko ka fita yayi nisa ko har ka fita daga masallaci ibtada salatu nan sai turo ta kuma sai ka sake yan sai ka dawo ka sake sallah amma in kana kusa to ko makanikanci zaka yi mata ka gyara ta sallar ta shikenan ita ce sallar zaka gyara to amma kuma har ta fita daga masallaci to yanzu kuma sai ka sake in a gira take har ta shiga wasu ayyukanta can bayan ta gaje ta tana shi kai sallar ta ɗazu raka ne to sai ta sake wuta amma in tana gurin ba ta tashi ba ko cika ta zai ka tashi ka cika sai ka cika wanda raka kawai sai ka yi ba ka yi rakun su jada rakun shi kenan sallah ta yi waka zalika man nasiya salam to wannan hukumcin ɗaya yake da mutumin da ya manta sallama ka gama sallah tsab komi ya zo daidai kana zaune ko ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum kamanta kai wani abu sai shanta ka ka gama sallah tsab amma baka yi sallama ba to ai kun kun san matsayin sallama to in a kusa kake kawai sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi da muka je ko ina ba ce assalamu da mun ka fara askar ne to ashe da azumin sallam ce ba to assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi shikenan sai kai sujada da kwanuwa saboda kwanuwa ce kai to amma harka ta shiga fita kaje ka shiga harka ta to ashe dan sallar da nayi ban salamce ba to yin sallah ta bace sai ka daka sake sabuwa shikenan shine yake wa kazalika man nasiya salam har wannan hukunci haka yake ga mutumin da ya manta sallama sai kuma mun zo kan gaba da kan gaba da zamu tashi wa mun adraka insha Allah kina sai a tashi a wannan da fata kun ka ta daidai Allah ta ramu cikin ladan abin da mun kuskure Allah ya fi mana bukatotun alheri Allah biya mana su Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ta ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ta karasa mu muke mata subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh